أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكسني مناقبات darussa karkashin ayoyi na alkur'ani mai girma muna ɗauka wani ɓangare na ayoyi mu ga abin da za mu iya gabatarwa wato a karkashin waɗannan ayoyin kuma mun ɗauko wurare daban-daban cikin yadda allah allah ya ƙaddari mun samu mun kai ƙarshen su musamman kuma suratul shu'ara wadda mun tsaya mun jima cikinta mun ɗauko bayani tun daga farkon kissa ta annabi musa har muka biyo kan kissa ta annabi ibrahim muka biyo kan kissa ta annabi nuh muka zo kan kissa ta annabi hud muka zo kan kissa ta annabi salih muka zo kan kissa ta annabi shu'aib wanda galibin waɗannan annabawan su ne kissa su ta zo cikin alkur'ani mai girma malamai suka ce to me yasa sauran annabawa ba a kawo labarin su ba aka ce waɗannan su ne mafi girman annabawa kuma galibin abin da suka yi da'awa da shi ya isa ba wani wanda a gabansu cikin da'awa ko hikima ta da'awa kenan in an ka kawo waɗannan ba sai an kawo sauran ba ina ganin in ban manta ba imam sa'adi ya faɗi wannan a cikin littafin sa sai na mace kowane wuri ne to har muka zo kisa ta annabi shu'aib alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim wanda ita ce karshen kisar da ta zo ta annabawa a cikin wannan sura to daga nan insha Allah ta'ala za mu tashi mu karkare da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe wannan sura da shi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa innahu latanzilu rabbil alamin to anan wa innahu shi damirin nan na hu yana kuma zuwa ga ƙur'ani amma alhali kuma ai ba ambaci ƙur'ani ba ina fata fahimci ne to kaga shine wa illam ya taqaddam lahu dhikrun li'annahu ma'rufun min khilal dilalati siyaq to ana iya cewa shi ake nufi kuma ad-damir yana cikin asbab ikhtilaf al-mufassirin marji'u ad-damir wa innahu damir shi na zuwa ga al-qur'ani ko mu ce as-siyaq as-sabiq intabe ko mu ce as-siyaq al-lahiq ko as-siyaq as-sabiq wal-lahiq abinda ke nuna al-qur'ani ake nufi ko mu ce as-sabiq dan an yi bayanin alkur'ani can farkon sura tilka ayatul kitabil mubin ko kuma allahiq domin ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin kaga wannan lahiqun ne ko kuma as-sabiq wallahi ko in mu hada wancan da wancan duk sunan alkur'ani yake nufi magana ta riga ta kare to wa innahu shi qur'anin nan tabbas an gane ko bayan an kawo ƙisushi na annabawan da suka gabata to wa innahu tabbas la tanzilu rabbil alamin sabkakke na an gane ko tanzil masdar ne munazzalu ne kamata a ce aka ce tanzilu na almasdar muradu bihi ismul maf'ul domin nazzala yunazzilu tanzilan ake cewa wa nazzalnahu tanzila wa innahu shi alqur'ani la tanzilu rabbil alamin lalle sabkakke na daga wajen Allah rabbil alamin ubangijin talikai alkhaliqu almaliku almudabbir kenan mutane maka kuma sun yarda Allah shine rabbuhum da haka su bi alqur'ani sai ce nazala bihi ruhul amin a nan sai kai hattara akwai kira'a nazzala bihi nazzala bihi ruhal amin waɗanda kuma kira'o'in nazala bihi ruhul amin to yanzu ya za mu yi da wannan kaga idan muka duba wato imam hafs da yake rawi ne na abin nan rawi ne na asim an gane ko Na'am.
da imam nafi da imam eh, abu ja'far da imam ibn kathir da imam abu amr ibn al'ala su suka karanta nazala bihi nazala bihi nazala bihi sauran kuma sun karanta nazala bihi to an ka ce nazala bihi ruhul amin ake cewa ai ba wanda ya sauko da alqur'ani nan shine ar-ruhu mala'ika jibrilu tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha an gane ko domin kalma ta ar-ruhu tana idan kwata da mala'ika jibril tana idan kwata da nufin wato rai wa ma abin ga wasu alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi ar-ruh kuma tana idan kwata da nufin wahayi na fata na fahimta ta dan ya ce yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi to nazala bihi ar-ruhu al-amin wanda ya saukar shi shine ruhi al-aminu amintacce shi yasa jibrilu aminu sama ne yazo zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aminul ard sannan kuma Qur'ani sabaka fi baladil amin shi yasa komai sai da Allah aminci inda za a sabakar da Qur'ani ko zama bangare a rama eh to nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar shi ruhi ne mai tsarki in mun ka dauki qira'a wadda ba ta su Hafsa ba da Nafi' da Abu Ja'far da Abu eh, Amr da Ibn Kathir su ko sun waɗancan sun karanta nazala bihi ruhal amin to nazala fi'li yayi ta'addi yanzu yayi ta'addi domin yana ta'addi da alhamza wani lokaci ko ya ta'addi da mi da wato shadda kaga nazala ya sabka nazala ya saukar da shi na- anzalahu kuma ya saukar da shi to nazala bihi tun da nan shine yazo da qira'a tashdidi wanda Allah ya sa ya sabko da shi ya turo da shi ar-ruhal amin ruhi mai tsarki kaga nan sai a yi mishi fatha saboda ya yi ta'addi yana matsayin maf'ulun bihi an gane ko wagga kira'a ta nuna jibril ya saukar da shi wagga kira'a mai tashdidi ta nuna Allah ne ya ce jibril ya saukar da shi saukar da shi don ba da cikin karan kanshi bane ya sauka nazala bihi ruhul amin ala qalbika sai saukar da shi akan zuciyarka to anan sai mun yi hattara ba ana nufin cikin zuciyar ba kawai qur'anin ya sauka dan shi yasa waɗansu ka ce ai shi alqur'ani alkalamun nafsani ne ko kalamun nafsi ma'ana ma'anarsa ce aka jefa cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake shi balarabe ne sai ya magana da shi da larabci yanzu inda wai annabi bature ne na ingila da sai qur'ani kuma da english inda baturen faransa ne da ta shi koma turancin faransa wannan kuskure ne a'a lafazin alqur'ani daga wajen Allah yake shi Allah shi ya faɗa ma Jibrilu alƙur'ani Jibrilu ya saurari alƙur'ani sannan ya zo ya kawo shi mun gane wannan to nazzalahu ala qalbika kaga mu'tazila suna cewa al-kalamun nafsani shi yasa turawa yanzu da kuma makiya alqur'ani da mazhabobi da ake samu sai su kirkiri waɗansu abubuwa na daban sai su ce qur'ani kala zai kai kala uku akwai qur'ani na Allah ma'anar kenan sai Allah akwai qur'ani na Jibrilu tunda Allah ya jefa ma'ana cikin Jibrilu akwai qur'ani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko da yake balarabi ne sai yayi magana da shi da larabci to wannan caca burza ce an gane ko hayaniya ce Nazza- to almuhimmu dai irin waɗannan ayoyin alqur'anu yufassiru ba'dahu ba'da shi sashen alqur'ani yana fassara sashi an gane ko ayoyin da sun ce ala kalbika ba su haɗi wata wasita ba amma idan muka duba ana samun wasita an gane ko dan ya ce kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika rawa kaga ala qalbika Na'am.
amma zance mafi inganci sai da ya karanta mai shi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana kidan sai an karanta mishi lafazin yabbi karatun sannan ke shiga cikin zuciyarsa Na'am.
dakka tai wani ce baka ai qur'ani kalamun nafsi ne mun ji wannan da kyau hau ala qalbika mi yasa litakuna minal munzirin dan ka kasance daga cikin masu gargadi ashe yana daga cikin dalilan saukar da alqur'ani dan ayi gargadi da shi Na'am.
shi yasa waɗannan asbabu na tanzilul qur'an al'amma suna nan a cikin alqur'ani daga cikin dalilan ayi gargadi da shi ina fata an fahimce ni fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda Na'am.
ko ba haka nan bane Mm.
yawwa ya haɗi dalilan suna da yawa mun sha faɗar su a cikin munasabata daban-daban ko ba haka ba Eh? inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas da ayukumci kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Na'am.
ko ba haka ba Mm.
ya faɗi illoli daban-daban a cikin ayoyi daban-daban Mm.
ko ba haka ba wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila Na'am.
kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa 'alayhim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman ga sunan dai barjat hadha balagun lin-nas wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid wa liyadhakkara ulul albab na'am
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى كما هكذا na'am المهم على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين Mm.
kaga bilisan Mm.
da yare arabiyi na larabci mubin wanda yake bayyananne Mm.
ko kuma ya bayyana daga wajen Allah yake mun dauki ayi ta'addi kenan mubayyinun masdarahu ya nuna daga wajen Allah yake dan wannan magana ba wanda isa ita makhluqa ya isa ya yi kadan yi magana da irin yadda Allah yake magana gaskiya ne mun fahimci wannan na'am yawwa bilisanin arabiyyin mubin to eh, a nan wani ya nuna fadl na lugatul arabiyya saboda Allah ya zabe ta zamanto ita ce lugha ta karshe wadda zai sabkar da yaren shi da ita na'am mun gane ko amma wannan ba shi ke nuna larabawa ba sun fi kowa inna akramakum indallahi atqakum sannan kuma ba shi ke nuna larabci shine magana yan aljanna ba don babu nasi da ya tabbata cewa larabci shine magana yan aljanna yaren yan aljanna na'am mun fahimci wannan Na'am.
eh wannan magana ce kawai ake faɗa na'am eh babu wani nasi wanda ya inganta kan cewa larabci shine yaren yan aljanna Mm.
eh Allah na iya ba su wani yare ko kuma Allah na iya sa larabci ba dan muna kiyaye da larabci ko kuma muna kiyaye da larabawa a magana ce ta a tabbatar da abin da nasi ya tabbatar na'am an gane ko na'am to bilisanin arabiyyin mubin sai Allah ce wa innahu lafi zuburil awwal Mm.
nan akwai wata mas'ala mai muhimmanci wa innahu shi qur'anin nan Mm.
lafi zuburil awwali ne yana daga cikin littattafan farko na'am to shin zu kenan qur'ani shi na cikin at-taura arama na'am alqur'ani shi na cikin injila alqur'ani na cikin zabura kenan su an ba ba su ma abin da ke qur'ani kenan Mm. na'am an gane ko na'am yawwa to sai malamai suka ce abin da ake nufi wa innahu ambaton alqur'ani Mm.
ko ko wa innahu sashen ma'ana abinda alqur'ani ya kumsa Mm.
lafi zuburul awwalin akwai cikin littafin farko na'am dan ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhuf al-ula suhufi ibrahim wa musa Mm.
irin wannan ma'ana akwai ta amma ba wai da yaren larabci kuma ana nufin sun kai qur'ani ba Mm.
da wannan ne wadansu suka kawo shubuha sun ce ai ya halatta a karanta qur'ani da kowane yare arama misali tunda an ce wa innahu lafi zuburil awwalina tunda qur'ani yana cikin littattafan mutanen farko Mm.
an gane ko to ga littattafan mutanen farko ko ai ba da larabci aka sabkar da su ba haka na'am
haka ne na'am sai suka ce to kenan yanzu in ka tashi alhamdu sai ka yi ta da yarenka Ja.
ina fata an fahimci ni.
Na'am.
eh in ka tashi ka ce Allahu akbar in zaka sallah kana iya cewa Allah mai girma Allahu akbar kenan inda zarbanci ka ce irkoi beri kaga lamari ya baci shi yasa kuke ganin yanzu wadansu suna yin sallah da yarurrukan su na'am an gane ko Na'am.
a'a nan ma'ana abinda qur'ani ya kumsa ba qur'ani ake nufi ba da wannan ne sun ka fake sun ka ce an ce wa innahu lafi zuru a shi a cikin littafin su kenan su da wani yare na sun karanta qur'ani mu ma sai ba karanta da namu yare Mm.
wannan hayaniya ce na'am wasa- wasawisu shaitani ne na'am Allah ya mu da tsari amin sha Allah.
wa innahu lafi zuburil awwalin Allah ce an ambace shi cikin littafin farko yana nuna cewa kenan daga wajen Allah yake an ambace shi cewa zai zo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma littafin da za a bashi sai Allah ce awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il na'am anan sai mun yi hattara akwai qira'at daban-daban Mm.
akwai qira'a ta ibnu amir awalam takul lahum ayatun an ya'lamahu ulama'u bani isra'il na'am akwai qira'a awalam yakul lahum bil ya Mm.
ayatan ya'un da ta'un kuma mai nasba Mm.
kira'a ta ibnu amir kuma ta'un da kuma ta'un mai dhamma a ƙarshe awalam takun lahum ayatun na'am anan da yace awalam takun saboda ayatun dama muannath ne kina yana iya dokar ta'un dama ko muannath majazi yana iya dokar ta'un na'am kuma da yace awalam takun lahum ayatun sai kawo tun an gane ko kenan aya ce gare su an gane ko an ya'lamahu ulama'u bani isra'il kenan ilmu bani isra'il sai zamanto tun din nan Mm.
shine matsayin sunan kana an ya'lamahu ulama'u bani isra'il shine matsayin mi matsayin khabar na kana domin an ya'lam da an da fi'ili mudari'i ko da an da fi'ili madi ko da an da fi'ili amri suna cakuda su rikida su hargitsa sai su koma masdar wa an tasumu khairul lakum siyamukum khairul lakum Mm.
wa an ta'fu aqrabu littaqwa afukum aqrabu littaqwa Na'am.
awalam takul lahum ayatun an ya'lamuhu ilma bani isra'il awalam takun lahum ayatun ilma bani isra'il na'am
ina fatan fahimci ni Mm.
ko ko ce a'a kana tamma ce awalam takul lahum ayatun wace irin aya ce sai an ka fasara ta da an ya'lamuhu ilma bani isra'il ina fatan fahimci ni kana la tahtaju ila al-khabar Mm.
an gane ko na'am أقوم أتشين الدر المسؤول في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي ده البحر المحيط نا أبو حيان التوحيدي ده الجدول في إعراب القرآن الكريم نا محمود الصعفي عبد الرحيم الصعفي أنقاني كو na'am ده سورانسو تو إن كانت لكي قراءة جمهور أولم يكن لهم آية كنن أولم يكن لهم آية يكن كاغا يا زمن تو ده ياون سبو ده آية مؤنث ني مجازي با دولي بني سي أن كامشي تاون Mm.
ayatan sai da mutu shine khabaru kana Mm.
ina fata an fahimci ni to an ya alamahu ulama bani isra'il yana iya zamantowa shine wato eh, ismu kana ko kuma ya zamanto tafsiri ne na ayatan din sai ya zamanto eh, eh, abin nan kana tana iya zamantowa ta amma ba na kisa ba an gane ko a afuwan alƙawar mikul ayatan ta amma ce ba ta zamantowa na kisa saboda ayatan ya zamanto yana da fatatai ne ina fata an fahimci ni tahtaju ila al-khabar na'am almuhimmu dai duk inda ta kai ta kawo shin bai kasance aya gare su ba Mm.
ko bata kasance aya gare su ba malaman bani isra'ila sun san alkur'ani ba ana rufin sun san alkur'ani ba sani irin wangan na gaba daya a'a sun san gaskiya alkur'ani الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل an gane ko kenan an faɗi sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin attaura da injila a kuma an faɗi ma sifofin eh, za a bashi littafi kuma an faɗi ma sifofin mutanen da ma za a tura tare da shi sahabbansa kaga Allah ya ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawra wa mathaluhum fil injil kaga ashe har sifofin sabban sa sun zo ba wai na shi kadai ba na'am kenan tun da ulama'u bani isra'ili sun san alqur'ani an ya'lamahu ko damiri ya koma zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko an ya'lamahu ya koma zuwa ga alqur'ani duk dai domin sun san cewa manzo ne kuma za a bashi littafi ulama'u bani isra'il an gane ko to wannan yana daga cikin abin da ake kira dala'ilun nubuwa dala'ilun nubuwa mutanen farko sun san labarin alkur'ani kina Allah ne ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka domin shi bai san wannan ba an gane ko shi yasa zago malamai suna yin eh, littattafai akan dala'ilun nubuwa abinda suke nuna nubuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da gaskiya alkur'ani imam eh, al-baihaqi yana da littafi dala'ilun nubuwa in ban manta ba akwai wani malami da ake kira qiwamus sunna shi ma da littafi dalailun nubuwa to dalailun nubuwa zaka iya ɗauka suka kara su gida biyu maudu'i ne mai faɗi al'adilla an-naqliyya da al'adilla al-aqliyya al'adilla an-naqliyya dallin da suke nuna annabta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya alqur'ani akwai ayoyi akwai hadisai waɗanda suka inganta akwai al'adilla al-aqliya wanda a hankalin kama in ka duba kuma zaka sa alqur'ani gaskiya ne ko kuma akwai dalilan da naqliya ne amma suna mi suna mukhatabatul aql suna tabbatar da hankali in yi- in yana da lafiya zai tabbatar da hakan na fata an fahimci ni Na'am.
kaga daga ciki Allah ce tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin sannan ce zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu maryam zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yankurun na'am kaga tilka yana cikin hudu zalika zalika yana cikin eh, al- ali imran da kuma wato yusuf ko baka nan bane Allah mai hadda alqur'ani na'am sannan kuma wa ma kunta bi janibil gharbi id qadayna ila musa al-amr wa ma kunta min ash-shahidin ko baka nan bane na'am wa ma kunta bi janibi turi id nadaina ko baka nan bane kaga duka baka nan an kai to ya aka ka samu wannan labarin tunda ahlul kitabi sun kasa karyatar da shi to duka waɗannan ayoyin sai ka tattara su dalailun nubuwa ake ce musu annaqliya an gane ko ga hadisan da kuma suka tabbata na manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muku cikin eh, na Imam al-Baihaqi da kuma eh, Qiwamus Sunna yana littafi shi ma da la'ilun nubuwa an gane ko Na'am.
wanga al-adilla an-naqliya ayoyin al-Qur'ani ina fata an fahimce ni da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma dalilai na hankali waɗanda suke nuna cewa tabbas manzo Allah ya zo da gaskiya domin in ka ɗauka duk mutumin da duk mutumin da ka sani a duniya in dai zai kawo abin mamaki wanda zai gagari mutane to ya yi karatu ne kuma masani na to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi karatu wajen kowa ba bai yi karatu ga malamai ko na ahlul kitabi ko waɗansu wanda suka yi yankinsa bai yi karatu ga kowa ba kuma sai ka abin da ya gagari duk duniya haga hankalin ka nuna maka cewa tabbas annabta ce shekara 1400 da sauka alkur'ani da yan kai kuma an ce duk wanda ya ce qur'ani ba daga wajen Allah bane ya kawo irin alkur'ani da technology da komi duk da mutane da aljanu duk su haɗu suka irin alkur'ani sun kasa wannan hankali ya nuna maka cewa tabbas alkur'ani daga wajen Allah yake yana da makiya waɗanda ya faɗi abin da zai faruwa kansu kuma suka kasa karyata shi wa mar'atuhu hammalatal hatab ko tul hatab fi jidha hablum min masad ba an ce wuta sai sulana ran za ta laba an ka ce Abu Lahab dan wutan da shi da matar shi ai irin yadda suke adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ƴan wutan bane da Qur'ani ba daga wajen Allah bane za su ce kai bari mu karyata shi ko cikin mutane na kai jama'a ku shaida mun yi imani shikenan ai sun karyata shi amma ina ba zai taɓa yiwuwa ba Na'am.
to waɗannan sai ka haɗa su alarma ka samu adilla aqliya an gane ko naqliya ka cicciro su cikin qur'ani ka samu ayoyi aqli naqliya a cikin dalailun nubuwa waɗanda suka inganta na bai haƙi ko na qiyamus sunna ko sauran su sun dalilai waɗanda kai kana iya istinbatin su da aqliya waɗanda zaka karawa da waɗanda sun ka zo cikin nasoshi waɗanda hankali shari'a ta faɗakar da hankali da waɗanda za a yi istinbatin su a tabbatar da cewa lalle tabbas a hankalci an hankalta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wato annabin Allah ne mun gane wannan suna da yawa in wanga mudu'i ka ɗauka sai kai shekara da shekaru kana karantarwa akan shi to kenan dan haka awalam yakul lahum ayatan an ya'lamuhu ulama bani isra'il to sai Allah ya ce walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jami da mun saukar da shi akan sashen waɗanda bobawa inji malaman zauri mutumin da ba balarabi ba da mun saukar da alqur'ani ga wanda ba balarabi ba fa qara'ahu alaihim sai karanta alqur'ani gare su Allah ce ma kanu bihi mu'mini an gane ko ma kanu bihi mu'mini da ba su yi imani da shi ba ko ba haka ba walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jamin fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin da ba su imani da alqur'ani dan mi sai Allah ya hode illa an gane ko me yasa ba za su yi imani da shi ba saboda wani abu a cikin shi Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu lawla fussilat ayatu da za su ce me yasa ba a fassala ayoyin shi ba ina fata an fince ni a ajamiyun wa arabiy shin ƙur'anin nan an gane a ajamiyun ƙur'anin za a sabkar a ajami da yare wanda yake ba na larabci ba wa arabiyun kuma manzo ya zamanto ba larabi kaga ba za su yarda da wannan ba ina fata an fice ce ka yalla wani abu na ta shirye wajen wajen waɗansu mutane yake son a abin nan ina fata an fahimce ni to kuma da manzon ba balarabe ba ne an gane ko amma ya zo da sakon larabci nan ma za su tuhumce shi walaƙad na alamu annahum ya ƙuluna inna ma yu'allimuhu bashar sai suka ce wani ne karantar da manzon Allah Allah ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin kaga in manzon balarabe ne amma ba da larabci ke magana ba ba za su yarda ba in manzon balarabe ne amma ya zo da shi ba da larabci ba ma za su tuhuma su ce a'a kaza ne tunda shi yasa yake eh, walau nazzalna eh, abin nan eh, walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyan kaga la qalu law fusilat ayatu inda qur'ani ne aka saukar ba da yaran su ba za su ce a fassal ayin shi ba kuma inda annabi yayi karatu wajen wasu sai ce a'a to ai inda shi annabin balarabe ne amma sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma karatun da yake yi ba da larabci ne ba za ba za su yarda ba kuma inda balarabe ne inda bakin mutum ne ko wanda ba balarabe ba ya zo da shi da larabci kuma ba za su yarda ba kenan dai ta kowace shubha a ajamiyun shin an- mu- annabin yana iya zamantowa wato ba ajami wa arabiyun kuma la- sakon da ya zo da shi kuma ya zan larabci ko kuma a ajamiyun a littahin yana iya zamantowa da yaren da ba larabci ba wa arabiyyun kuma annabin ya zama to balarabi duk dai ba za su yi imani ba ina fata an fahimci ni na'am duk da yake wajen tafsiri za a kaddama a ajamiyun shin yanzu littafin zai zo da sako wanda yake ba larabci ba wa arabiyyun kuma annabin ya zama to balarabi kaga dai duk kowace ta zo ba za su yarda da ita ba na'am Allah ya kyauta faqra'u lahum ma kanu bi mu'minin sai Allah ce kadhalika salaknahu fi qulubil mujrimin na'am kama haka ne muka saka shi Mm.
salaknahu Mm.
to da me shi kuma mi shi qur'ani ya shiga cikin zukatansu ai alqur'ani bai shiga cikin zukatansu ba na'am
yau rashin Mm.
imani to ai ba nan ba abu ce shi ba aran ba na'am mafhumun min as-siyaq na'am ma kanu bihi mu'minin na'am Mm, Allahu akbar ma'lumun min as-siyaq na'am ko mafhumun min as-siyaq Eh. to ala ayyati hal salaknahu sai kai hattara mai harda alqur'ani a cikin suratul hijr akwai kadhalika naslukuhu Mm.
fi'li mudari'ina nan kuma kadhalika salaknahu nan fi'li madina haka muka sanya karyatawa fi qulubil mujrimin a cikin zukatan ma'ana kamar yadda muka sanya mu mutanen makka karyatawa haka nan muka sanya ta ga mutanen da suka gabata domin kafirai dama ba su da imani to Allah ya san ba su da imani sai an kasa musu wannan la yu'minuna bih ba za su yi imani da alkur'ani ba hatta ya rawul azab al'alim har sai sun ga azaba mai radadi haka ne al'ada kowane kafiri kafirai duk ba su taɓa yin imani ba sai sun ga azaba sai ga sun ce amanna amanna amanna ayoyi da dama da sun bayyana wannan in ka ɗauki kisoshi duk za ka ga wannan la yu'minu bihi hatta ya rawul azab al'alim fir'auna bai yi imani ba sai da ya ga halaka qala amantu annahu la ilaha illallah وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين na fata ana fahimta ta haka duk kafirai inda Allah yake bada labarin su la yu'minuna bi hatta yarawul azab al-alim fayatiyahum baghtatan sai azabar ta zo musu a girshe kwatsam ba zato ba tsammani wa hum la yash'uruna ba sa ba sa ba sa jin haka bu sani ba fayaqulu sai su ce hal nahnu munzarun Mm.
yanzu za a dan shura ramuna a dan ba mu dama kenan su abin tausayi ne an gane ko na'am sai Allah subhanahu wa ta'ala ce afa bi azabina yasta'jilu yanzu azaban mu ta suke gaugawa ta zo eh azaban mu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab kuma ganin bane Na'am.
kuma suna cewa Allah ya kawo azaba wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim Mm.
ko ba ka nan bane da sauran dai ayoyi afa bi azabina yasta'jilun yanzu da azabar mu suke gaugawa a kawo sannan Allah ce a fara'aita in matta'nahum sinin Mm.
ka bani labari nan suna fassara shi da akhbirni ne na'am a fara'aita ka bani labari in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun da at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur a can cikin suratul an'am qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'a sun kawo maganganu na malamai da yadda ake taujihi tsakankanin su a yadda ake irabin wannan wurin ara'aytakum Mm.
an gane ko na'am to a fara a fara aita ka duba ka gani kuma ka bani labari in matta'nahum sinin in muka ji yadda su daɗi shekaru masu tsawo an gane ko na'am thumma ja'ahum ma kanu yu'adun abinda an kai musu alƙawli sai ya zo me yasa ce ma kanu yu'aduna ai al'azabu ne amma sai bai ce thumma ja'ahum al'azabu ba sai ce ma kanu yu'aduna dan anoka azaban na an yi musu alƙawlin shi ma aghna anhum ma kanu yumatta'un na'am me zai amfane su abin da ya kasance suna jin daɗi wannan shi da ake cewa rana ɓarawo rana ɗari ta ɓarawo rana ɗai ta mai kaya na'am
duk daɗin da ka ji idan wahala ta zo an faɗi shi yasa ka daure ka sha wahala tun kana ƙarami ka nemi ilimi ko ka nemi kuɗi ka yi kasuwanci ka sha wahala ko ka koyi noma ka iya aiki ko ka je wajen apprentissage ka koyi aiki ka sha wahala in ka iya za ka ji daɗi sai ka koma ga Allah amma in kai zaman ka kana matashi ka ƙi koyon ka ƙi karatu ka ƙi koyon aiki ka ƙi kasuwanci ka zamna ka sha sanyi to ƙarshen rayuwarka sai ka yi rauni kuma baka iya komai ba ko bara sai ya yi maka wuya ƙarshen ta sai ka kaskanta shi yasa an ka ce in doki baki ya huta sai doki hori ya wahala ya sha wahala in doki hori ya sha wahala doki baki sai ya huta dokin nan baki ana nufin idan kana matashin ka gashin ka yana da gashin kanka yana baki shine doki baki Na'am.
kana matashi ka je ka yi karatu ko ka koyi aiki ko ka koyi sana'a to lokacin da ka fara girma wannan abin da ka samu insha Allah sai ya taimaka maka gudanar da rayuwarka amma in kai zaman ka kana matashi ka sha inuwa daga inuwar ta safe sai ta marici baka iya komai ba to lokacin da girma kama ka sai ka kare cikin bara da kaskanci harama yawwa kaji abinda malamai sun kace ala ayyati hal ثم جاءهم ما كانوا ما اغنى عنهم ما كانوا يطعون kaga shi yasa an kace mutumin da fi kowa jin daɗi a duniya za a rure shi a tsumbula shi cikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce mai ka taba sanin daɗi sai ce bai sani ba mu'minin da fi kowa shan wahala a duniya idan aka zo shi aka tsoma shi cikin aljanna aka fitar da shi aka ce ka taba sanin wahala sai ce shi bai ma san wani abu wahala ba shi yasa gara ka dauri ka sha wahala ka anan kafin mu je gaba ya kamata mu dan yi bayanin mu da shine yadda Allah ce afa bi azabina yasta'jilun mai har da alkur'ani sai ya hattara can cikin suratul safat akwai wani akwai wata aya mai kama da wannan afa bi azabina yasta'jilun fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul munzari nan ko afa bi azabina yasta'jilun anan cikin shu'ara afara aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'atun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un me zai amfane su an gane ko wani amfani daɗin da suka ji an gane ko zai wadatar da su da shi ma'ana me amfanin jin daɗin da suka yi duka ya rushe babu wani amfani Allah kai mu tsari to sai Allah subhanahu wataala ce wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun can kuma cikin suratu al-hijr ce wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum kuma karan bane suna da littafi sananne ma'ana Allah ya san lokacin da za a halakar da su rubuce yake nan kuma wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munziruna ba mu taba halakar da ta al'ira ba face tana da masu gargadi wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun Allah ya ce ba mu taba hata harkar da wata alƙarya ba face tana da margaradi to wannan shi ne ake kira al-hasr do da ma da in in illa ta zo bayan su tufidul hasr an gane ko in ana illa nadhirun mubin ma ana illa nadhirun mubin hasr to hasr kina akwai haqiqi akwai idafi da an ce haqiqi shine wanda ba a fitar da komai idafi kuma wanda ana iya fitar da wani abu mun gane ko to ba mu taba hadakar da ta alƙarya ba face tana da munziruna tana da masu gargadi kisso ƙaryoyi alƙaryoyin da an ka ba mu labarin su misali akwai madiyana kaga an tura musu mai gargadi shine annabi shu'aib mutane annabi nuh an tura musu mai gargadi shine annabi nuh wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin ko ba haka ba mutane annabi hud an tura musu annabi hud shine mai gargadi ko ba haka nan bane to amma anan shin hasr haqiqi ne ko idafi domin nan Allah ya faɗa a cikin suratul ra'd kuma wa likulli qaumin had to amma kuma cikin yasin sai ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun to kaka to shi yasa waɗansu malamai suka ce nan wato babu wata akada an tura mata manzo nan matsayin amul makhsus yake saboda mun samu litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun an gane ko sai ya zama toto nan za a samu ahlul fatra waɗanda manzo bai zo musu ba wasu suka ce 'yan wuta ne ko da manzo bai zo musu ba saboda tauhidi hankali ya yarda da shi an gane ko to kenan tun daga nan in mutum ka mutu kafirai suna kafiran su waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a su ahlul fatra za a bar al'amarin su har zuwa ran tashar kiyama tun da hadisai suna nuna ranar tashin alkiyama za a hura wuta a ce su shiga wanda ya shiga daga cikin su ya zan dan aljanna kenan zai bi umarnin Allah tunda umarnin Allah ko anan duniya yana da wahala wanda bai bi bai ce akwai zafi kenan ko anan duniya an kace shi bi shari'a ba zai bi ba kenan sai zan wato dan wuta mun gane ko to dalilan su dai suna da yawa waɗancan waɗanda suka faɗi magana cewa ana musu azaba saboda akwai mutanen da ahlul fatra ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yan wuta ne manzo kuma bai zo musu ba kamar waɗanda ya iske suna cikin kabari ya ce innahuma la yu'azzaban kaga ana musu azaba mun gane ko to kuma babu shaidan manzo ya zo musu to yanzu ya za a yi da waɗannan mutane wasu malamai suka ce a'a waɗannan suna daga cikin waɗanda kiyama in tatsu an ce su shiga wutar ba za su shiga bane shi yasa shi manzo ya san wannan ne ta fuskar wahayi dalili kuma Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah bai ce wa ma kunna mu'azzibina ba hatta nakhluqa uqula na fatan fice ne kuma yan wuta Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir to tunda kullama tana nufin kowane lokaci babu lokacin da a fitarwa ulkiya fiya fawjun sa'alahum khazanatu alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun to tunda sun ce sai sun ce manzo ya zo musu to su waɗannan litun zai kawo ma'on zira abahum ina nadhirin ya zo musu shi yasa wannan zance shine wato mafi karfi daga cikin maganganun malamai wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun babu wata alƙaryar da muka harka face tana da mai gargadi sai zama to makhsusun ne da waɗansu al'ummomi da ba tura musu manzanni ba Allah ce zikra sai dai hisabin su yana tare da tashin alkiyama zikra ina fata an fahimce ni wato waɗannan hadisan kuma na wanda suke nuna za a yi ma'ahalul fatra abin nan hisabi Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace ina ganin Ibn Kathir ya kawo su akwai wanda suke sahihai ne akwai wanda suke hasan ne akwai wanda kuma da'if ne to tunda an samu sahihai ai magana ta riga ta kare yace to zikra me yake me yasa ake tura musu masu gargadi zikra ko ka dauke shi masdar kai alramma ay yadhkuruna zikra ko kuma zikra ka ɗauke shi maf'ulun li ajlihi ai li ajli zikra mun tura masu gargadi don saboda su yi gargadi Allah ce wa ma kunna zalimi kunna annunu lit ta'zim mu so Allah ba azzalumai bane ina fata an fice kuma da aka ce wa ma kunna ba shi ke nuna ba can ba mu kasance ba yanzu mun kasance a'a wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ba zai zalunci ba inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha ويؤتي من لدنه اجرا عظيما ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا kaga bata tsayu ba kenan ballantana kace zuwa gaba zai yi dan ya ce wa makunna a yanzu ma ba azalumi bane a gaban ma ba azalumi bane hadisi sahih muslim ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما تزلزلت به الشياطين an gane ko وما تنزلت به الشياطين ba shedanu ne suka sauka da alqur'ani ba an gane ko tunda wasu sun ce alkur'ani magana bokaye ce sai Allah ce wa ma huwa bi qawli kahin to nan in ka duba raddi ne kama akwai abin da cikin ilimin balaga ku riki da kyau ana kiran shi raddul ajiz ala sadr baya ajiz ita ce baya ta koma an maida ta akan gaba sadr gaba kirji kenan kuma ce farko ma'ana an fara magana kan abu kuma sai a dawo ƙarshe a yi magana kan shi shine raddul ajiz ala sadr to wannan shine an kai da an ka ce tilka ayatul kitabil mubin a can farkon surat ko ba kanan bane tunda suratul shu'ara ta bude da tasimim suratu al-qasas ta bude da tasimim suratul namli ta bude da tasin babu mim to tilka ayatul kitabil mubin nan ma suratu wato a shu'ara ta buɗe da shi ko ba ka nan bane suratu alqasas ta buɗe da shi sai dai bambancin tilka ayatul kitabil mubin alqasas natlu alayka min nabai musa tilka ayatul kitabil mubin a cikin suratu shu'ara la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin cikin kuma annamli tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin ko ba ka nan bane cikin suratul tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin cikin suratul hijri ita ku alif lam ra ne tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin na'am bai hadda alqur'ani sai a ji hatara aram eh sai mun yi hatara to almuhimmu kaga sai ce wa ma tanazzalat bihi shayatin shi littafin nan da aka ce alkitabul mubin mubinun bayyananne yake mu'jizar shi bayyananna ce ko ko mubinun yana bayyana daga wajen Allah yake to wa ma tanazzalat bihi shayatin ko kuma a'a raddi ne akan wannan da kuma magana da ta gabata kusa-kusa don ya ce wa inna hula tanzilu rabbil alami idan ya tabbata cewa daga wajen Allah yake to wa mata nazalat bihi shayatin shi yasa Carrie Mill wani babban fada ne na kasar Canada da yan musulunta an gane ko yana daga cikin abin da ya ja shi yan musulunta shine cikin alkur'ani akwai wa mata nazzalat bi shayatin akwai a'udhu billahi minash shaitanir rajim in an ce alkur'ani magana boka yace ya za yi bokaye su baka sirrin da zaka neman kariya gare su ko shidan bai sai Allah ce wa ma yanbaghi lahum an gane ko na'am bai dace da shedannu ba a ce su sun ka saukar da alkur'ani gaskiya.
kuma wa ma yastati'una ba za su iya ba Allahu akbar dan almakhluquna ajizuna Mm.
amam alkhaliq ba wanda zai iya yin irin abin da Allah yi sai ce innahum anis sam'i lama azulun su shedanu ai game da saurare Mm.
nan sauraren maganar da asama ta gaibi la ma'zulun an nisantar da su al'azl shine nisantarwa shi yasa ake cewa ar-rasul ar-ra'isul ma'zul shugaban kasa wanda an sauke shi daga mulki an tumbuke shi inji yan jarida kaga an nisantar da shi daga kujerar mulki kenan na'am al'azl shine wato nisanta an gane ko to eh, innahum an sam'i la ma'zulun an nisantar da su su da kansu kuma sun yi itirafi da wannan na'am وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا Allahu akbar سي الله يتي فلا تدع مع الله إلها آخر Mm.
kada ka ambaci wani Allah Allah.
nan tad'u wasu na fassara shi da ibada domin nan du'a'ul ibada ake nufi shi yasa aka ce fala tad'u ma Allah ilahan akhar nan la annahiya ce tad'u fi'li mudari'i ne majzumi bi la annahiya wa alamatu jazmihi harfu harfi illa wa hiya alwaw an gane ko li annahu majzum Mm.
fala tad'u kada ka bauta ma ko kada ka kira wani irin kira na ibada ma Allah tare da Allah ko ka kira wani Allah ko ka kira wani Allah tare da Allah duk dai shirka ce fatakuna min almu'azzabin sai ka kasance daga cikin wanda za a yi ma azaba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya ma wannan to ina ga wani shi annabawa Allah ya ce ma annabi sallallahu annaba ce an ya kira annabawa a cikin suratu al-an'am yace وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ونرفع درجات من نشاء ba tare da tanwini ba inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa luta wa kullan faddalna ala al-alamin wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadinahum ila siratin mustaqim dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wa law ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun Allahu akbar.
haka an ka faɗa wa kuma shugaban su gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin shirka gi tana da girma kwarai da gaskiya uwa Allah kai mun sani Amin ya rabbi.
fala tad'u ma Allah ilahan akhar kakkai ambaci wani Allah an gane ko shi yasa zo cikin hadisi addu'a huwa al-ibada fatakuna min al-mu'azzabin sai ka kasance daga cikin wanda za a yi ma azaba to nan sai an ka ce an hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ba shi ake nufi ba al'umma sanan shi ba zai yi shirka ba ina fata an fahimce ni to ko kuma ce a shi ma an hana shi tunda an ce la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin Eh, an gane ko wannan an hana an hana ka amma waninka ake nufi kamar da suke cewa cikin masal na larabci iyaki a'ni ya jara wata magana yayi wani balarabe ne ya ga wata yarinya yana so cikin wutan kabila sai ce yi mata baitu tukka to sai ce iyaki wasma'i ya jara kenan iyaki ke nake nufi da wannan magana amma ba ita yace ma ba kai tsaye an gane ko to kenan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma al'umma sa ake nufi ala ayyati hal wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargaɗi 'yan uwanka na kusa wannan ya nuna cewa a shi wa'azi in za a fara daga gida yake farawa an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira bani fihrin wanda kakansa ne na goma kina an ka ce uh, wato al-aqrabi ne na dauka kakanka har na goma in an ce al-aqrab to abin da ya sama nan ne za a yin sabari shin suna shiga ko ba su shiga to ka gargaɗe su dai wa anzir ashiratakal aqrabi dan haka cikin addinin musulunci babu favor kowa aya tana bi kan shi ta wuce saboda magana Allah ce Allah shine saman kowa kowa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bi akan shi amma sai a sa hikima ai mutum wa'azi in ya karba shi don kashe in bai karba ba gare shi ta kari an gane ko don haka babu nasaba cikin addini babu dubara a ce a shi wani kaza wani kaza a'a ana mutunta mutum a bashi daraja in yayi kuskure a yi masa uzuri amma ba a cewa a'a abin da yayi daidai ne ko ko addini ne nan kuma an shiga hurumin nassi an gane ko to da wannan aya ta sabka in muka duba cikin asar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ƴan uwansa ya yi musu gargadi ko ba haka nan bane dan haka dan annabi nuhu yana wutar jahannama na'am ka gani da da akwai wanda adda dubarar wa'azi irin annabi nuhu da kowa sai sa dan shi aljanna shi yasa sai ka gane shirya ga hannun Allah take kuma ayoyi sun tabbatar da wannan dan haka ɗana wuta uba na aljanna kuma Allah ya faɗi wannan eh وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين تو eh, annabi ibrahim baban shi yana wuta shi yana aljanna kaga kishe wancan kenan an rice ko ya fi ku iya ricin ulul azumi na rasul duk wata dubara da hikima ta wa'azi yana da ita ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsi wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن للرحمن اصلا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا duk wannan hikimar tashi a tattakhidhu asnaman aliha ko ba kana bane duka wannan hikimar ba ta yi amfani ba sannan kuma Allah ya ɗauki mata ya kai wuta ya kai miji aljanna ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هنا بطا فهمتها na'am to sannan kuma Allah ya ɗauki mata ya kai aljanna miji miji na gidan wuta na'am
an gane ko na'am yawwa ni Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah yake cewa wa darba Allah masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin tare da cewa kuma fir'aun yana daga cikin aliyan min al-musrifina ya ce shine abin bauta ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi kai ma ya ce ma shine ubangiji ko ko cikin allo ubangiji shine ogan su kwata kwata kinan yahi Allah don Allah ya ce fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la shi yasa gakka zo cikin addini ka rabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na sahih muslim yace wa man batta bihi eh, amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda batta'a asalin albutu shine tahiya sannu sannu duk wanda aikin shi ya maida shi baya lam yusri bihi nasabu nasaba shi ba za ta kai shi gaba shi yasa bani isra'ila kullu suna alfahari da su yayan annabawa ne amma wannan ba zai amfani su ba in ba su yi aiki na kai ba Allah kai wani tsari mun gane wannan Na'am.
to don haka in ana da wa'azi ba wai yan gidanku zaka kebewa ba ko ka kebe yan jihakku ko yan gidanku ko yan kabilarka an gane ko ko waɗansu mutanen da kuka ɗasa da suka ce a su banda su cikin nasi to ya an kai haka yanzu ba addini na za a yi ba tunda su aya ba ta ba ta shahe su ba kenan addinin shi kamar na na wasu mutane ne shi yasa in ka ɗauki wannan ka koma kana munafinci kenan ba addinin Allah kake yi mun gane wannan yawwa shi yasa in muka dibi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a Makka ai da kafiran da an Makka ai larabawa ne akwai Qurayshawa cikin su ko ba haka nan bane assalamu alaikum an gane ko Qurayshawa ne kuma an yi yakin Badar duk larabawan ne sun kai yakin da ƴan Makka da ƴan Madina na kuma da ƴan Makka an kai buga aka kashe har addinin Allah ya yaɗu kenan don haka babu zancen ɗan uwansu na jini sun ka kashe don saboda addinin Allah ya ci gaba kai sai ka zo ka ja- tsami ki yan gidanku ka ce banda su cikin addini kuma ka zo ka ce ai addini wa zai addini da kai ba wanda zai addini da kai ƙarya na haka muna huci na haka Eh. don addini in ya zamanto waɗansu mutane da aya ta sha ba ta haihu waɗansu ba ko kai ba ta shahe ka ba kai ka wuce nasi a to kenan ba addini na ba wannan iskanci na da tambada Eh, wanda bai san ka ba zai bin ka Eh, amma wanda ya san ka ko kallo ba ka ishe shi ba ina fata ana fahimta wallahu a'lam to wa anzir ashiratakal aqrabin Ka- ka- gargadi yan uwanka ma- na mafi kusa al aqrab shine mafi kusa wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ka saukar da fikafikanka ko ba ka nan bari ga wanda sun ka bi ka cikin mu'minai na a rarfe ma'ana ka saukaka musu khitab kuma wannan bai samuwa sai da izinin Allah ka roki Allah ya baka wannan fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha al qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin kuma mu'minai ma Allah ya sifantar da su da wannan an gane ko ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'ala al mu'minina 'izzatin 'ala al kafirin an gane ko na'am
don haka suna da saukin ɗabi'a muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladina ma'ahu ashidda wa al-kufari rahama ubainahum kidan ba shi kadai an ka umurta ba al'ummar sun ta shiga ciki waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka an gane ko to asaw din nan asalin shi asaw al-ramma domin asaw fi'ili na da alif asalin shi kuma asaya ne domin ya asi an ka ce kenan asalin shi asaya sai ya unta yi tatarruf sai aka maida ta alif to asawu ya kamata a ce amma a larabci sai an ka shahi alif sai an ka ce asauka kenan fa'auka an shafe wato wato lamu assalamu alaikum muna lafiya kenan asawu alaramma an shafe alif fa in asauka in sun saba maka bari ummin mata amaru ka ce to ni da bara da abin da kuke aikatawa shi yasa in mutum ya kibin gaskiya ba bin shi za ka yi ba a'a sai ka bashi lahiya in alayka illa albalagh fa in aradu fa ma arsalnaka alaihim hafiza an gane ko fa inni manni bari'un mimma ta'maluna sai ce abinda kuke aikatawa bai ce fa inni bari'un min shirkikum ba saboda an ka shirka aikata za ake yi ko ko bai ce inni bari'un min ma'asikum ba an gane ko sai ce mimma ta'maluna da an nuna maka abinda suke aikata kuma sai ka shi fi'ili mudari yufidu tajaddud wa takrar abu ne suna aikata yau da gobe jibi daga ta basu da niyyar bari shi yasa ya udul daga wancan mai kawo suna sai kawo wato ma mausuliya wadda kuma tana iya shafar duk abinda sun ka aikata ina fata an fahimce to daga nan sai ya ce wa tawakkal alal azizir rahim ko kuma fatawakkal alal azizir rahim akwai fa'un akwai wawun an gane ko shi yasa sai kai hattara akwai qurra da suka karanta da fatawakkal da wanda suka karanta wa tawakkal imam wato nafi' da imam abu ja'far da imam ibnu amir su suka karanta wato fatawakkal da fa'ul sauran ƙura kuma sun karanta watawakkal idan muka duba za ka ga kira'o'i sun bambanta fatawakkal da watawakkal an gane ko fatawakkal wato imam nafi' da imam abu ja'far da imam ibnu amir an gane ko shi sama imam shatibi ya ce wa wa watawakkal fa'u dham'anihi hala an gane ko to almuhimmu fatawakkal ka dogara watawakkal ka dogara to me bambancin wawun tana nufin atufi fa'un tana nufin atufi amma wawun la tufidu taqib wala tartib amma fa'un tufidu tartib wa taqib fa tawakkal kenan bayan wannan umur kai tsaye ka dogara ga Allah dogaro ga Allah kuma al-akhdhu bil asbab la yunafi at-tawakkul ala Allah shi yasa annabi yaqub yace wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa amma wa ma ughni ankum min Allah min shay shi yasa wadansu da suka dauki tawakkuli shine kawai kai zaman ka ba sai ka riko da asbab ba wannan kuskure ne ina fata an fahimci kaga riko da asbab kin yana daga cikin cika umurnin Allah in kai yi zamane baka aiki to kayi tawakkuli na ba tawakkul ba in kuma ka ce a'a za ka yi aiki amma aikin ka ne zai baka nasara kenan gururu ya kama ka ka daina itibadi akan Allah to su musulmi da yawa daga cikin musulmi sun kai tawakuli sun kai zamane suna jiran sa'a ta iske su an gane ko eh kaji sha'ir na Iraq yake cewa manyan dubil hazza yutfi aina himmatihi an gane ko la aina lil hazz illa illam tabsirul himam a manyan zubin hazza yandub daga nadaba ne wanda ga daga murya ga kira ga rabo shi ke kira a'a rabo na kai taho taho taho taho yace to yutfi'u aina himmatihi yana kashe idon himma shi ne atfa'a da alhamza ne yace la aina lil hazzi hazz rabo bai da ido illam tafsir al himmam inda himma bata gani shi ba kai ka tashi ka nema ina fata an fahimci an gane ko kuma hadisin da suka kafa hujja da shi ne sayyidina Umar radiyallahu anhu ne da cikin sunan Tirmidhi law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi larzaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana wannan istidlali bai tabbata ba domin su suna nuna a'a ai tsuntsu Allah yana ciyar da shi amma ai Allah bai ce kwana yake ba taghdu khimasan suna fita su bar girgijin suna cikin yunwa ina fata an fince ni khimasan fa man yatarra fi makhmasatin ghayr mustarifin li ithmin fa inna allaha ghafurur rahim wa taruhu bitanan sai ta dawo cikin tana cike daga albatanu na ya cika an gane ko yawwa to idan muka dubi wannan kenan tawakkuli ga Allah yana son ayi al-akhdh bil asbab shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya wajen yaki amma bai tafiya babu takobi bai tafiya babu sulke yana sa su kuma ya san da cewa Allah zai bashi kariya shi yasa da zai hijira ya san Allah zai bashi kariya amma sai ya boye eh ya bi hanyoyin da ba a sani don ka a hallaka shi ban sani ko mun fahimta ba in ana sallar khawf sai an ka ce wa idza kunta fihim fa aqimta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa alsilahatahum kaga an ce a riki wato makami ina fata ana fahimta ta dan haka dai ana sallah kuma ana rike da makami don haka dai ayi riko da asbabu zahira da wal batina ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun uthbutu ala aqdamikum مع أسلحتكم سننكم واذكروا الله الأسباب الظاهرة والأسباب الباطنة من قال ونن مريم التي هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا كاكا كودا ما تجيغا بين الله سوي زبوا أي زبوا ذي أما سأنك تجيغا sha'ida ce alam tara anna allaha qala li maryama wa huzzi ilayki bi- eh, tas- eh, wa huzzi ilayki aljiz'a tas- yasaqatu ar-ratab walau sha'a an tajniyahu min ghairi hazzihi lajanathu walakin kullu shay'in lahu sabab da Allah ya so ya zubo ya zubo ne zai amma sai aka ce ta jijjiga don ta samu sababi mu ko musulmi ba mu son aiki amma muna son mai nasara yasa kullun zagin da muka yi mana salu da mu suke saboda kasashen Laraba da na Afirka babban abin da ba a so shine aiki da a koyi aiki sai dai a iya ba tare da an samu wanda ya koyar ba kai mutum na alfahari shi ba san mallamin shiga gari ba a shi ba wanda ya karanta da shi to ka zan jahili kenan Gaskiya.
tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wanda ya karanta da shi allamahu shadidul quwa to ilimin da ba a san da inda ya samu asiri ba ai babu ilimi ka yi bahasi yanzu babu masadir babu maraji kawai kai karanka kana ka zauna ka ci tuwo ka koshi a matsayin ka na katon kaddara ka rubuta mutane da ka so wa zai bi ka wannan hayaniya ce ba haka yana da kyau mu san eh, hikimar falalan malamai magabata da irin rubuce-rubucen da sun kai a cikin addinin musulunci an gane ko duk abin da za ka rubutu yanzu an shekara dubu ana rubutu kan shi za ka yi amfani da littattafan malamai to ya an kai ka fi su sani kuma ya an kai kai ba za ka jinjina musu akan abin da sun gabatarwa Allah ya kyauta amin ya rabbal alamin to shi kenan kenan dai al- almuhimmu tawakkuli shine kai al-akhdhu bil asbab an gane ko wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim littafan balaga da- galibi suna bayani kan a'malul qulub at-tawakkul ko ba kanan bane da kuma eh, al-inaba eh, da sauransu a'malul qulub ake kiransu an gane ko wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka lokacin da kake tsayuwa an gane ko kinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwa tsayuwa misali ta ibada qiyamul layli kenan ko ba haka nan bane na'am ko ko kuma kowace irin ma tsayuwa lokacin da ke tsayuwa zai yin wani aiki na ubangiji na'am tunda jihadi ma ai ba a yi shi da zamani na'am an gane ko Gaskiya.
wa idh qadawta min ahlika Tubawwi'u tubawwi'u min maqa'ida lil qital ko ba haka nan bane Na'am.
tubawwi'u kana nuna ma maqa'ida lil qital nan maqa'id ba ana nufin wurin zama ba ba maqa'ad bane a wurin da za a tsaya ne ayi yaki dan ba a yin zaman mutum na da kotobi kai ka zo kai zaman hisab takobi shi fille ba kai an gane ko na ana nufin wurin da za a tsaya wani za a lazimta nan alqu'ud yana nufin alluzum na'am an gane ko to wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin Na'am.
da kuma jirkitarka cikin masu sujada sallar jam'i kenan koko kana nafilar dai mutane masu imani suna yi kenan kuna tafiya tare da su waɗansu da suke kore cewa eh, ‘yan uwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suna iya zamantowa ba muminnai ba sai suka ce ai baban annabi Ibrahim ai musulmi ne don haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tunda annabi Ibrahim baban shi eh, azara ne ko ba haka ba to azara kuma kafiri ne kina sai suka ce baban shi bane kanin baban shi ne ko wan baban shi sun ka ce hujja wa taqallubaka fi sajid wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta jirkita cikin mahaifin ne na as-sajidi da masu sujada tun daga annabi Adamu dukkan iyayen shi ba ta samun wanda ya shiga cikin tsatson shi ba wanda ba sajid lillahi bane ina fata an fahimci ni to wannan tawili ne wanda yake yayi nisa Na'am.
wa taqallubaka fi sajidin yana jirkita ma'ana yana sujada tare da masu sujada na'am an gane ko sai Allah ce to hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin kuna so in ba ku labari Innahu a huwa as-sami'u.
inna huwa samiul alim Allah shine as-sami'u mai ji al-alim masani nan me munasaba as-sami'u bai ce mai ga abin da yake ji ba Allah yana jin komai al-alim kuma masani na kenan sami'un yana jin zancen ka abin da kake faɗa al-alim kuma ya san halin da kake ciki ko ba ka nan bane to amma kuma ba nashi ɗaya ba na na kowa ma yana shi komi Allah yana jin shi sannan kuma komi Allah ya san shi an gane ko sannan me yasa an ka hada sami'un da alimun don ilimin Allah tare da jin shi yake jin Allah tare da mi sanin shi yake yanzu kurma yana iya san abu amma bai shi to Allah ba kurma bane an gane ko kuma Allah ba jahili bane shi yasa aka hada su kuma munasabat saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah an kace to as-sami'u Allah yana jin abin da yake karantawa da roƙon da yake ma Allah al-alim kuma Allah ya san halin da yake ciki da irin matsayin da yake ciki daga makiya هل أنبئكم على من تنزل الشياطين إنه هو إن توكيدنا هو ضمير الفصل للتوكيد السميع بيتي سميع با الألف واللام للتوكيد العليم كما الألف واللام للتوكيد Allahu akbar
آمين آمين وإياكم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تو كنا سو إن باكو لاباري وإن الشيطان سوكا سوكا أكم سو ina fatan fahimci ni wanga yana da alaka ne da wa ma tanazzalat bihi shayatin to tunda an ce ma tanazzal bihi shayatin in kuna son kusan waɗanda shayatin sun ka sauka gashi nan hal unabbiukum alamun tanazzal shayatin kuna so in ba ku labari an gane ko to nan ba ana nufin tambaya ba in sun ce eh a ba su labari ko sun ce kuma su ce mutum da Allah ya ce a ce sai an wadi Allahu akbar.
eh arama eh arama eh ko ba haka ba Allah saka da alkhairi.
Eh, hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ai kad ata alal insani hinun min ad-dahr ba wai tambayar shi na akai ba hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin sai an kace to tanazzalu ala kulli affakin afi sun sauka akan duk wani makaryaci afimin mai yawan aikata zunubi bokayen ku na makka da wadda sauransu da nake waye suna shi dan sun ka sauka gare su an gane ko yulquna sam'a suna jiwa su jefa sanin su su saurari abin da aka yi an gane ko sai su hada in suka zo suka faɗa boka yi su ko sai su kara da ƙarya su faɗi gaskiya guda su kara da ƙarya 99 misali kamar yadda zo cikin hadisi an gane ko to shi yasa ce yulquna sam'a sun ka ce wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada wa aktharuhum kadhibun mai yawancin su ƙarya suke yi da bokayen da aljanu duk suna ƙarya shi yasa idan ana ruqiya in aljani ya faɗi magana kada a yi saurin karɓar ta domin idan ya sha wahala yana iya cewa wane ya turo shi alhali ƙarya ne ba dan family na ko ko ya ce masoyin wancan na ya ce ya turo shi ya kashe aure wani lokacin gaskiya ne wani lokacin ƙarya ne wa aktharuhum kadhibun sai Allah ce to wa shu'ara'u dama suna yan uwan bokaye ko to yattabi'uhumul ghawun akwai kuma qira'a wa shu'ara'u yatba'uhumul ghawun nafi haka yake karanta arama eh kenan da wasu da kanun doka kake karantawa to mene bambancin da yattabi'uhum da yatba'uhum shi in an ce tabi'a yatba'u shi ne ita qira'a tana fi'ili ne tulafi yattabi'uhum fi'ili ne wanda yake wato a'a alramma ya wuce rubai ittaba ya mu gani ruba'i ne a'a kuma si ne arama saboda akwai hamzatul wasli eh ka cire ta arama eh haka nan da arama ittaba shi ko yattabi'u to kaga yattabi'uhumul ghawun da ittaba to meye bambancin su malamai suke cewa shi ittaba'a ko ta fuskar fada ai yafi karfin fada ma'ana lafazin shi yafi nauyi wajen fada sannan ya- yatba'u bai kai shi abin gaba to sun kace yatba'uhumul ghawun halakakku su suke bin su mun gane wannan yattabi'uhum su suke bin su kwarai to nan sai ka dauki cewa yatba'u kamar wata jama'a suna bin su bi- tunda bin shedanu mataki mataki na to sai an kaudi waccan kira'a ta kwadi wanda ke bin su kadan kadan ta nafiya yattabi'uhum sai ta kwadi wanda ke bin su fiye da waɗance ne wasu kuma suna iya ɗauka a dun ma'anar su ɗaya amma in muka hankalta ma tabi'a da itta ba za a gane itta ba ya fi ƙarfin ma'ana an gane ko yawwa kenan sai zama to qur'ani ya faɗi jama'a biyu ne akwai wanda suke bin su degree degree na mun fahimta shi yasa in ka diba cikin suratul baqara da Allah ce qul nahbitu minha jami'a fa in ma ya'tiyannakum minni hudan sai ce mi faman tabi'a hudaya amma a cikin taha sai ce faman ittaba'a hudaya fala yudillu wala yashqa Na'am.
sai suka ce to ce faman tabi'a hudaya bai kai karfin ma'ana ba me yasa aka kawo can tabi'a saboda ba a yi zancen wahala ba amma cikin taha sai an ka ce fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannaka min jannati fa tashqa tun da an kawo wahala to faman ittaba'a sai ya kallafa maka ne ya sha wahala Allahu akbar.
haka sun ka faɗi ba ba ni da na faɗi ba kuma ban ce dole a amsa ba eh aran ba in mutum ya ji ta yi mai ya amsa in ba kai ba ka aji ba dole ba ne ina fata an fahimce Na'am.
yawwa yattabi'uhumul ghawun al-ghawun halakakku daga cikin ghawun wanda Allah a duk kafirai ghawun halakakku na kuma akwai wanda lafazin gawaya ya zo gare su kai tsaye kamar misali wannan malami da Allah ya bada labarin shi na bani Isra'il watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin kuma Allah ya kore min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halaka ma ka- ma an-najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa ka gani ma dalla sahibukum wa ma gawa an kore mishi gawaya sannan kuma gawaya mataki mataki ta domin Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fa gawa na ba nufin ya zan dan wuta ba ya ga yanda kyau dalibin ilimi ya gani in ka diba cikin ash-shafa na imamul qadi iyad ya kawo ayoyin da suke ihamin cewa kamar annabawa sun aikata mummuna aiki kuma eh, ba ana nufin sun kafirta ba an gane ko to alam tara annahum fi kulli wadin yahimun Allah ya ce ba ga cikin kowane ruwahi ba suna hadawa an gane ko ma'ana shi'ir الشعر دراسة موضوعية كلمة الشاعر da sha'ir da mushtaqatuha nawa ta zo a cikin alqur'ani ya kamata kai dirasar wannan ina fata an fahimci ni na biyu ash-shi'ru ta'silan wa tatbiqan yani qa'idudin sha'ir kamar ilmul arud da kuma eh, tarihin sha'ir laraba sun kasance suna alfahari da sha'ir suna cewa diwanul arab akwai sha'irul jahili irin mu'allaqat kin su umar al-qais da sauransu mustafa saka ya hada kusan sha'ir guda goma sha biyu in ban manta ba akwai eh, mu'allaqatu sab'a akwai sitta ana zazzaba akwai sha biyu kuma tare da lamiyatu shamfari wanda suke cewa lamiyatul arab ina fata ana fahimta ta akwai sha'ir na jahili irin sha- sha'ir na muhalhal ibn rabi'a an gane ko yawwa da sauransu dai sannan kuma akwai sha'ir al-islami zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda da kafirai da musulmai kowa shi na yi akwai sha'ir fi dawla al-umawiyya fi dawla al-abbasiyya an gane ko akwai fi dawla al-andalusiyya ash-sha'ir fi dawla al-andalusiyya ash-sha'ir fi dawla al-mutatabi'a al-mamalik al-mutatabi'a ko ad-dawla al-mutatabi'a sannan ash-sha'ir fi al-asr al-hadith duk kai bincike kan shi anwa'u ash-sha'ir aghradu ash-sha'ir al-awzanu ash-shi'riyya duka bincike ne cikin ilimin adab tunda ilmin adab akwai an-nasru akwai ash-sha'ir amma akwai manci tsakanin ash-shi'ru da an-nazmu domin an-nazmu daban ash-shi'ru daban Wa alaikum salam barka dai an gane ko an-nasru da an-nazmu an-nasru shi magana da an kai a wace ba tare da an sa cikin wazin ba annazmu wadda an ka tsara duk da suke sun ce Khalil bin Ahmad Farahidi shi ne ya roki Allah Allah ba shi wani ilimi wanda bai kowa bai same shi ba sai ya samu ilmul arut ina fata ana fahimta ta da al-awzanu shi'riyya al-qadima da kuma al-awzanu al-muwallada duka ana bincike kansu ina fata ana fahimta ta to al-muhimmu al-shi'r in buka duba yana da anwa mukhtalifa yana da agrad mukhtalifa sannan kuma akwai kowun dawawinu shu'ara na shu'ara da aghraduhum da almuqarana bainahum da almunasaba da ga sunan shu'ara wanda sun kai asr daya dirasa kansu da nau'ukan sha'ir kamar alhamasa ko alhamasiya littafi wanda hada shu'ara masu nuna hamasa da sauransu da fakhar da sauransu duk dai aghradu sha'iriya suna da ahdaf daban-daban ina fata an fahimci ni shi kuma an-nazmu shine wato sha'ir amma wanda na ilimi ne kaga alfiya ba a ce mata sha'ir nazma ake ce mata masdar ne bi ma'anar maf'ul manzum kenan ban san ko an fahimta ba yawa shi an-nasr kaga akwai al-khutab akwai ar-rasail da sauransu ina fata ana fahimta ta to wannan shi ne abin da ya kamata mu gani kan sha'ir cikin bagin adab da kuma yadda ake dirasal adab akwai adabul muqaran yadda zaka muqaran tsakanin adab misali akwai al muwazana al adabiyya cikin adabi guda sai a ce muwazana in balarabi da balarabi ne in kuma ya haita waje sai a ce al muqarana kamar tsakanin adabul faransi da adabul arabi da adabul ingilizi da adabu kaza da adabu kaza da adabu kaza to yana ganin wani bar sakarantun da ba abin nan ba sannan Allah ya kore mu alqur'ani ya zamanto sha'ir ko ba kanan bane kuma manzo Allah sallallahu Allah ya kore mu shi ya zamanto sha'ir wama allamnahu ash-sha'ira wama yanbaghi la shi ko qur'ani Allah ce wama huwa biqauli sha'ir saboda sun ce bal qalu bal iftarahu bal huwa sha'ir am yaquluna sha'irun tarabbasu bihi raib manun ko ba kanan bane to waɗanda suke bin su alghawun na ana nufin wanda yake bin su cikin banna in sun kaɓa abin da ba gaskiya ba ina fata mun ce domin in sha'ir ya faɗi gaskiya zaka iske an gaskata shi ina fata an fahimce ni والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهمون كو إنا سنة فادا دا أغراض حسنة محمودة دا أغراض سيئة دو سنة يسيك اسكي ولي تنبدا دا أبو شاعر يامي شواكا إنا باتا أنفهم شيء sai Allah ce wa annahum yaquluna ma la yaf'alun kuma su shu'ara galibi abin da suka faɗi ba su aikata shi galibi ba duka ba shine abin da ake nufi yaquluna suna faɗan ma la yaf'aluna sai su ce ya kamata a kai a yi yaki a tabbatar da addini amma su ba su zuwa wajen yaki na fata mace ni galibi abin da suke cewa yanzu kaga in ka dibi koma waka yanzu irin waɗanda na zamani misali na yan dandalin soyayya da fim din da suke yi na nuna yadda aka kamata a yi ma iyaye biyayya a zama aure da waƙoƙin da suka yi na soyayya su in sun kace gidan mijinsu ko awa uku ba a yi sati guda armi ya mutu to dan ina wannan soyayya ta cikin fim kaga ta zan hayaniya ta zan nasaru da nazamu eh insha Allah to sai Allah subhanahu wataala yace illal ladina amanu wa amilus salihat illa istithna'i ne ba an ce wa shu'ara ya tabi humul ghawun ba waɗanda suke bin su halakakkuna to in ko sun bi su halakakkuna idan wanda an ka bi ya zama to halakakke kenan wanda aka biya ma shine a uban halaka to shi sai Allah ce illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani irin su Hassan bin Thabit an gane ko da sauransu Abdullahi bin Rawaha waɗanda suka yi sha'ir na wato taimakon da'awa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai Allah subhanahu wataala ce illal ladina amanu wa amilus salihat sai waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari nan istithna ina shi yasa wannan ana koya mana al-adlul qur'ani al-adlul ilahi in za a hukunci kan abu ba a yin hukunci irin yadda rai ya ga dama kaga na Allah bai ce dukkan shu'ara'u ba an gane ko saboda akwai musulmi daga cikin su to shi yasa ko ahlul kitabi Allah bai musu hukunci ɗaya ba sai ce Allah ce wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima kenan wannan shine ake kira al'adlul qur'ani ko da za a yi magana kan mutane in ma baka son su to kai musu adalci a kodin da an nagari ka fitar da nagari sai hukuncin ka sai zaman to na gaskiya amma in dai son raina duk waɗanda ba ka amna sai ka ka ka- ka watsar da su wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an gani ko ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ko ba haka ba sannan Allah ce laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana allayli wa hum yasjudun yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'muru bil mun- bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu ko wa ma taf'alu min khairin falan tukfaruhu aw taqra'a to ka gani duka irin wannan yanzu ba mu da shi shi yasa wa'azin sai zaman tona son raina waɗanda duk baka so gaba ɗaya sai kai musu irin hukuncin da ka ga dama to kaga wannan ya saba ma tsari na alqur'ani Allah kai mu tsari illal ladina amanu wa amilus salihat sai wanda sun kai imani sun ka aikata aiki nagari wannan wawun ta tana ta yi atufin amalus salihah akan imani amma kuma amalus salihah a aqidatu ahlus sunna wal jamaa suna daga cikin imani don ya ce al imanu bid'un wa 60 shu'ba ko kuma wata riwaya al iman bid'un wa 70 shu'ba ko ba ka nan bari kuma ba kuskure bane can da yace da 60 wani yace 70 dan ayyukan alkhairi suna da yawa ko yace bid'un wa 60 faqat ba kuma bai ce bid'un wa 70 faqat ba an gane ko mai son shi karatar da hadisi cikin yan qur'ani illa alladhina amanu wa amilus salihat sun ka aikata aiki nagari aiki bai zama nagari sai ya cika sharuɗa guda uku a gina shi akan tauhidi sannan kuma a gina shi akan ikhlasi a yi don Allah sannan kuma a dace da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zakarullaha kathira sun ka ambaci Allah ambato mai yawa adh-dhikru mutlaq da al-muqayyad al-mutlaq su yi shi mutlaq muqayyad bi zamanin aw makanin aw bi hay'a kuma su tsaya bisa ga daidai wannan hay'a wanda an kace da wannan lafazi wantasaru min ba'di ma zulimu sun kai intisari suka nemi cin nasara ma'ana suka taimaki kansu an gane ko suka nemi kuma Allah ya taimake su min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su mutanen Makka sun zalunce su udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibu da sannu azzalumai za su san wace majirkita ce za su jirkita makuma su za su gane ta Allah kai mu tsari to a ta- suratul shu'ara ta zo karshe kuma wannan yaran ba kowane sha'ir bane yake mazmum an gane ko akwai al-mahmud idan nazarna ila maqasidihi wa aqrabihi to abu na karshe wanda zamu karkare da shi anan shine cewa eh subhanallah abu na karshe wanda zamu karkare da shi shine eh qadiyya ta al-makki wal madani al-makki wal madani kun ga wagga sura suratul shu'ara makkiya ce amma waɗanda ayoyi illal ladina amaru wa amilus salihat a madina an ka samu shu'ara wanda suka taimaka ma da'awa ko sun ka shahara ko suka yi karfi shi yasa waɗansu malamai sun tafi cewa waɗanda ayat madaniya ne ina fata an fahimci ni to in ka dibi littattafan da suke magana kan makki wal madani sai ka duba cikin risala ta eh, Abdulrazak Hussein wanda masters ya yi a jami'a ta Madina kan almakki wal madani tun daga Fatiha har zuwa suratul Isra shi ko Dr. Abdullah Al-Falih yayi daga suratul Kahfi zuwa Nas sai dai shi wancan risala ce ta magister ba a bi jerin surori ba kenan sai ka koma ka dauki alƙalamin ka ko pencil sai ka dauki tafsirin da zaka yi tafsiri da shi eh, ko jalalaini ko ibnu kathir wanda kake tafsiri da shi sai ka dauki wannan risala duk inda ya kawo aya kaza sai ka rubuta a safha kaza a wuri kaza saboda shi abuwa ne ya bi sai ka tattaro tun daga suratul fatiha har zuwa suratul isra ka tantance kina in kana tafsiri da ka zo daidai wannan wurin sai ka duba cikin wannan wurin ka dauko maganganun malamai da ta haƙiƙi ina fata an fahimce ni almakki wal madani dirasa ce wadda take mai amfani abu na karshe eh, yan uwa kafin mu karkare shine cewa nan da Allah ya yi bayanin eh, akwai abin da ake cema munasabatul ayat kama aya ta ka- su- eh, munasabatul ayat ko kuma mu ce munasabatu bidayatu surwar nihayatiha wanda zamu yi bayani kan shi a wani karatu wanda zai zo na gaba insha Allah ta'ala shine sura ta alqur'ani in dai tana da mawdu'ai daban-daban an gane ko sabanin surar da bata da tsawo da maudu'i guda take fara da shi take karewa kamar qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da tauhidi ta fara tauhidi da kare da ma maudu'in ta guda ne ina fata ana fahimta ta irin su alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil bayanin tun daga farkon surar har karshe ya kare da ashabul fil amma in tana da maudu'ai daban-daban tana da maqati imamu suyuti ya littafi akan wannan wato yayi marasidul matali fi tanasubil eh, maqati wal matali an gane ko kowace sura farkonta da yadda karshen ta yake da alaka kuma in yace karshe ba dole bane sai karshe tak tak a maudu'i na karshe da ta zo da shi ba sani ko mun fahimta ba sannan kuma akwai tanasu quddura fi tanasubi suwar ma'ana kowace sura da munasabarta da wadda za ta zo bayan ta imamu suyuti ya littafi akan wannan duk da yake shi ibnu ashur sheikh ibnu ashur muhammad tahir ibnu ashur rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin shi ya tafi cewa kamar babu munasaba tsakanin surori an gane ko amma an yi misa eh, raddi ya yarda da akwai eh, tanasub bainal ayat sai an kace to Allah ce tilka ayatul kitabil hakim duk qur'ani akwai hikima kenan jerin surorin don shi ma ya zama to akwai hikima an gane ko kuma akwai munasaba Eh, ban sani ko mun fahimta ba a cikin muqaddima ta littafin shi ya nuna bai yarda da wannan ba sannan kuma akwai tanasubul ayat wanda ibnu ashur cikin littafin tafsiri gaskiya shi fi dacewa da samun dacewa duk da yake ba za a cewa ba dole sai littafin shi za a aiki da shi amma dai a sa shi gaba a ƙara da waɗansu littattafai akwai nuzamud durar na imamul biqa'i sannan kuma eh, Umar Salim Bazumuli ya littafi tanasubul ayat wajen dirasar ta'siliya ka'idodin da ake bi a ilmul munasaba kuma a tabbatar da cewa ya halatta a shar'anci ban sani ko muna fahimta ba yawwa to kaga in ka halatta irin waɗannan munasabat kaga ka samu sa'a kuma littafin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama sun kawo irin waɗannan munasabat kwarai da gaske saboda sun yi amfani da waɗannan littattafai da na faɗa musamman tanasub bayna bidayati sura wa nihayatiha da at-tanasub bainal maqati' an gane ko eh amma shi tanasub bainal ayat galibi suka kula da shi duk suna dan ishara zuwa gare shi wani lokaci saboda su suna daukan maqatil ayat ne gaba daya mun gane wannan da ke ko to anan arama kafin mu rufe bayani munasaba baina bidayati sura wa nihayatiha abu ne mai muhimmanci haka ne ko ba haka ba wani sai ce babu munasaba a akwai munasaba tun da hikima ce da balaga ta Allah ba wanda kai Allah balaga an bude suratu shu'ara da bayanin alkur'ani tilka ayatul kitabil mubin la'allaka bakhi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin to karshe ma an kare da zancen alkur'ani dan an ce wa innahu latanzilu rabbil alamin duk da ke ba aya ce ta karshe ba to duk abin da ya biyo baya raddi ne akan sun ce alkur'ani ba daga wajen Allah yake ba tunda wa innahu latanzilu rabbil alamin ko sanan ce wa ma tanazzalat bihi shayatin kuma hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin kenan da bayanin alkur'ani ta bude da bayanin alkur'ani ta kare wannan ilmul munasabat kenan kuma mu ce dole sai ka karba ba eh eh, in ka ga dama ka karba in ba ga dama kuma ka aji eh wannan shi dai ne to aran ma ina ganin wasa ya'lamu alladhina zalamu ayyamun qarabin yanqalibun bai ce wasa ya'lamu ahlu makka ba da annawa ka ahlu makka na alladhina zalamu mushrikuna ne kafirai ne da sannu za su san majirkita da za su jirkita kuma tabbas sun ga majirkita su ba ya ce za su sani ba sun santa sun gane ta me dalilin mu an yi yakin badar إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود سيهزم الجمع ويولون الدبر أن ياكم بدر أن يكتش كتش دسو إلى بتا أنا فهمتها إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلف في المئات وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم الناس وإني جار لكم قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يعيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار سيعلم الذين ظلموا من ينسون غني كما سورا سوما دبسي إيماني بدك كل نفس ذائقة الموت الله يا غدا مسو مكو مسو Allahu akbar.
nan ya kamata mu dakanta amin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام Salamu alaikum.
جزاكم الله خير